أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله تعالى sannan ما لم يميت المريد يشي قبل الشباب وهاك نظما يكشف الحقيقة في ورده اللازم للطريقة جعلنا إلهنا من أهلها بجاه منشيها وجاه فضلها يتي دعوة واقع لزي مكة وذات ياي مكة بياني نحقيقة أشكو وردمو نلازمي na wannan tsarika ta musu janiya yake Allah ubangijinmu ya sanya mu muna daga cikin ɗan tijaniya na haƙiƙa don alfarma wanda ya samar da ita wannan tsarika shi ne manzan Allah wajahi fabliha don alfarma ita kanta tsarika din Allah ya sa muna daga cikin ‘ya'yanta na haƙiƙa yace haka ma'ana haka ma'anahu khudh karbi riki yana daga cikin abin da kake musu asma wal af'al khudh ilayka sah sah bi ma'ana uskut azani yana daga cikin abin da kake musu asma wal af'al yace wan nazmu fil lughati al jam'u ka kamar da muka faɗa ko su larabawa suna da komai nasu abinda ake cewa annazm a lugha aljam'u taruwa shi ake cewa lugha a lugha nazm amma da aka samu kuma ilmul arud su ma malaman arudi idan suka ji sun ce annazm to ba wani abu ne annazm ba kalamun mawzunun qasdan murtabatun murtabatun ma'anan wa qatiyatan su malaman arudi idan suka ce nazm abu ne suke nufi wani zance ne da ake auna shi wanda yake hada da juna yana da kafiya kowane baiti da ka gani a wurin malaman aururi yana da yana da baharin da aka tsada akwai buhur goma sha shida na waka buhur buhur buhur wanda ake yin waka a kansu wanda mawaka suka fi yin waka a kansa shi ne ake cikin bahar tsawil mafi yawa mawaƙa sun fi waƙa a kan ƙasar ake ake ce masa jakin mawaƙa ta zama waƙa mafi yawa sun tsaye shi ne fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun kamar diwa ne mafi yawa a bahar kawai a gani ko alayhi salatullahi ثم سلامه ثلاثا ترقينا ila zikir wal hubbi wato idan aka zo ta kadibi za a yi ta kadibin baitin za a ce alaihi fa'ulun salatulla mafa'ilun ce summa fa'ulun salamuhu mafa'ilun a gani ko? salatan fa'ulun ترقينا مفاعيل إلى الذكر مفعول روى الحب مفاعيل wani shakki cewa bahar tsawil to kowane ma baiti akwai baharin da akwai bahar tsawil akwai bahar basi akwai bahar madid akwai bahar wajir da sanan dai guda goma sha shida da malam ahmad al-farhudi ko malam ahmad al-farahidi ya kago to a wurin malaman abu dai idan idan suka ce idan suka ji sun ce a nazmu a wurin su to wani azon zance ne da aka yi shi akan wani ma'auni na waka da kafiya akwai arud akwai kafiya arud shine shine karshen sadrul bayt a kafiya shine akhir sadrul bayt alayhi salatu llahi alayhi salatu llahi thumma salamuhu hudun nan shine a rufe ami gargo talatin tura ina da zai tura ku bi bi din nan shine qafiya an gina ta akan harful ba wani akan ra wani akan ta to a wurin malaman arab abin da ake cewa nazm kenan amma lughatan aljam'u shi suke shi ake cewa to haka masu kore mutane daga musulunci ce kowace kaza kaza to ba haka bane duk wanda ya faɗi haka ya jahilci loga ta larabci ko kuma a'a ya faɗi sarrafa ne kurun amma su laraba ko bai tana da cikin kafin abu ya zo wal murad bil haqiqati huna al mahiya da yake yakshifu al haqiqa wato waqa da zata yayi mana haqiqa abin da yake alke nufi da haqiqa anan al mahiya haqiqar abu وما يتعلق بهذا دؤ ابن ليراتين طريقة زي ما بياني من اللوازم من اللي قابوه لسكلازمين والشروط زي ما من مغنى الشرطية المعتبرة لها ودتك أبو اللورا صحة وكمالا شرطين إنجنتي شرطين كمالا دي زي ما نبعين أشيونا وأن مولات المريد وغير ذلك دون منا والورد أبن الأجنبي ده وردي تقدم معناه معناه ستاقبات شان إيش في ورده ورد da yake nufi ya ma'ana ta gabata wa damiru lamirin kuma na wirdihi hi din nan raji'un li shaykh radiyallahu anhu wa wirdihi wirdin shawzan wannan damiri na kuma shawzan radiyallahu ta'ala an Allah ya dirshi wal muradu abinda malai yake nufi al wurd allazi rattabahu lahu sallallahu alaihi wa sallam wa wurdin da manzo Allah ya rattaba wa ya jera wa shawzani وأمره بتركينه يبا جرجان أمرني يلقنا لكافة الخلق إذا دكا هلتا inda mutum musulmi ne ya zo a bashi ko mai saɓon Allah ne ko mai bin Allah ne in ya zo na ce na saka rika tijaniya a bashi shar'i ne a zaɓe na musulmi hasar ma hamanna alai kaulahu kamar yadda muka ɗauki maganar marin da yake auraduhu wato wurzin shautan munqizatul liljani tana tsamo mai laifi ilbaita kabla hu da abaitin da ya gabata wani zalika saboda haka wasafahu malam ya sabanta shi da kauli allazim li tariqa wurzin da muke magana wanda yake wurzin mu na lazimin mu na tariqa wanda muke kullum a cikin sa zai bayani ai allazi la yadkhul dukhulu fi tariqati shaykh radiyallahu anhu biduni wanda ba yadda za a ce kashi da tariqati jami'a ba ka yin su akan su zai bayani wala ya sau ahadan mimman da kala hutarku wanda kuma bai yiwuwa ga wani wanda ya shiga ya bari to wannan wurin shi yake magana zai magana a kai walau maratan fil umr ko da sau ɗaya ne a rayuwa an dai ba za ka bar shi ba sai kai fa mun fatahu bil waqt al ma'dum yabqa mukhalladan fi zimmati duk wanda wurdi ya kubuce masa bai yi ba to wurdin na fa yana nan a ratai a kansa yana cikin wuyansa yayi alƙawari sai ya rama shi ma'ana وحقيقة الحقيقة شريعة لأنه صار واجبا بالالتزام والعهد والنظر saboda wannan wurin ya zama wajibi saboda ka saboda lazumtar da kanka da kai da yinsa da alƙawari da kai da bakance da kai cewa zaka yi saboda ka yaran maka wajibi qalan ulama wa malami suka ce wala qa'ila bi adam qada'i al-iltizam ba wanda yace ba a rama abin da yake wajibinka abin da yake wajibi ne a wurinka in ya wuce sai ka rama shi ba wannan malam malamin da yake ba haka لأنه صار واجبا بالالتزام والعهد والنظر آه والنظر شريعة ولا قائل بعدم قضاء الالتزام والنظر شريعة وحقيقة انتهى الجيش الكبير كدوة الجيش الكبير وأهل الطريقة إن طريقة دين الذي طلب النازم وندما لين ما أن يجعله الذي أن يجعله الله تعالى منه الله يسنيا شدك تكنسو ليش جعلنا إلهنا من أهلها الله يسنيا مدك تكنس سوى أهل انت دين إيش يسنيا لك الذين سبق العلم في العزل القديم بأنهم أهلها wanda ya riga a ilimin Allah tun tana dama cewa su su ɗan tijaniya ne su daga duk wanda ya ganshi a cikin tijaniya ilimin Allah ya riga dama tun tuni cewa shi ɗan tijaniya ne allazi yuqsamu lahum alaiha wanda kuma Allah zai karɓo ransu suna kanta saboda wa amrul khawatimi ghaibun dan wato lamari na gaiba ya karshen abu kashi karshen kai yake ko ya karshen abu yake wannan abu ne wanda yake ba wanda Allah ya sani wala yuqalu ba za a ce inna inna talabahu zalika malam wannan abu da ya nema Allah ya sa yana daga cikin wanda za su cika suna yin ta min tahsil hasili wato yana daga tabbatar da abin da yake tabbatar ba za a ce wai ya nemi abin da yake tabbatar da tabbatar da abin da yake tabbatacce ne ba fa faham ka fahimci wannan ka fahimci wannan ka fahimci wannan ka fahimci wannan magana wallahu ta'ala alam Allah shine masani wa ta rahimu Allah ta'ala fi qawlihi malan yazo a maganarsa da yake ja'alana ilahuna bi nunin azama yace ja'alana yazo da nun dan jam'i imma li iradati ila qala ghairihi imma yayi wannan ne dan shigar da waninsa min ikhwani da ɗan uwansa ɗan tijaniya ma'ahu tare da su da tare da shi a cikin wannan abu amalan bima huwa al-maqlub kamar da yanda yake shine abin nema min ta'min fi du'a wanda manzo Allah yace idza da'awtum fa ammimu ya aiki da wannan hadisi na annabi yace in za ku yi addu'a ku game wani ma warada saboda abin da yazo kuma a hadisin min anna da'awatal mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatu manzo Allah yace duk dan uwan da yayi wa dan uwansa addu'a ba ba a gabansa ba a bayansa to wani addu'a karbiya ce laka ake so ayi a dinga wa yan uwa addu'a dan addu'ar dan uwa ga dan uwa baya nan ka tuno da shi kai masa addu'a to wani addu'a karbiya ce haka maza lafi wa anna inda ra'si malakan kuma sanda zaka yi wa dan uwanka addu'a bi zahar da gaibi bayan nan akwai mala'ika a bayanka ka gani ko akwai mala'ika a bayan kullama da ali akhihi da khairin da sadda kai wa dan uwanka addu'a ta alkhairi qala sai wannan mala'ika yace wa laka mithlu zalika kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa masa alhadith haka zuwa karshen hadisi alladhi rawa al-bukhari akwai da bukhari ya rawaito bil adab a cikin adab kitabul adab wa imma ko kuma a malan yayi jam'in nan ne li iradatihi dan yana so ya nuna izhara ni'matullahi ta'ala alaihi ni'imar da Allah ya masa bi an alhalahu da Allah ya cancantar da shi lil ilmin nafi ga ilmi mai amfani amala yayi wannan ne dan aiki da kauli ta'ala da fadan Allah wa ma bi ni'mat rabbika fa hadith kazantar da ni'imar da Allah ya maka wa fi hada a wannan isharatu akwai nuni ila jawaz ta'azumi cewa ana so mutun ya ga girma na ilmi da Allah ya bashi idan Allah ya baka ilmi lalle ka ga girman ka ga cewa Allah ya baka abbabba ba wai ka dinga girma da wai kai kana da karatu ba a'a ka dinga ganin girman abin da Allah ya baka na ilimi dan bai ba wani ba shi ne ma'ana ta'azum bil ilm ba wai Allah ya baka ilimi ka dinga takama da girman kai ba a'a kai ka gir ka dinga duban girman ni'imar da Allah ya maka da ya baka ilimi shi ne ta'azum bil ilm قال هو غير واحد في مثله ون ون مالا يا حكا يا فدا ابن ذاك النبي تعاظم كنا وقد جاء في العصر يذو اشكل حديثي ليس منا من لم يتعاظم بالعلم دون وند بايا غنين جرمن نعمة علم ده الله يا باشي تو بايا daga cikin haka manzo Allah ya وانا علي ان كان سيدنا علي رضي الله عنه الله ليشي لا يهل لاحد الفخر bai halatta wani mutum ya alfahari ba illa lil alimi sai malami yayi alfahari bi ilmihi da ilmin da Allah ya bashi amma alfaharin na ba wai alfahari na nuna kafin wani ba a'a alfahari da Allah ya baka abinda bai bawa wani ba intaha yake zakarhu ba abu surayil hadith haka wasu daga masu shirin hadisi suka ce abinda wannan magana take nufi kenan وقد علمت كاسن أن العلم شيء علمي عند المحققين وجم ما سري حيث أطلق تسمى كذا أنت العلم فالمراد به أبن الجنبيش العلم النافع علمي عنفاني المقرون بالخشية وأنك حدا شد سوران الله تسمى كذا أنت علمي سوران في علمي فأن يقول شد سوران الله ومنه لغنا أن يعلم أكثر أن ليس المراد بالتعازم رؤية النفس يوا لقد أنت وأن بايا جرمما ba ta'azumi da ilimi to abinda ba ana nufin wai wanda baya alfahari da ilimin da Allah ya bashi ba a'a ba haka ake nufi ba laysa bit ta'azumi rubatat nafsi ba ka dinga ganin kanka ga Allah ya baka ba ya baka murtafi'atan an lagairi ka dinga daukar kanka akan wani muqaddiratun lahu ka dinga wulakanta wani sai kana girmama kanka kana girmama kana neman girma wai Allah ya baka ilimi bai ba wani ba ba haka hadisi yake ne fa inna huna fa inna hadha yin wannan manhiyun an an hana na haya taharimin hani na haramci mutum ya dinga ta'azuri da girmama jin kai da Allah ya bashi ilimi da ijma'il musulmi da duk malamin musulmi malamai sun hada kan haka قال الشراه ما تشرح معنى الحديث المتقدم عن حديث ده gabata abin da suka faɗa suka ce laisa minna man lam ya'taqid أن الله جعله عظيما هو الذي قدر في الله يا سنيا يا ذنب بها da ilimin da Allah ya bashi haisu ja'alahu mahallan lahu inda Allah ya sa shi ne wurin da Allah ya aje ilimin wa mawsuban bihi shi ake sabantawa da ilimi wa lam yastarzilu wa lam yastarzilu bi kaskantar da shi ba bi haisu yahquru alaihi yahzuru alaihi da Allah bai bi hana shi ilimin ba shi ya ba wa yamna'u anu bi hana shi ba to shine ma'ana wannan hadisi ba wai dan Allah ya baka ilimi ka ce kuma a wai kuma ka dinga girman kai da Allah ya baka ilimi ba haka wannan hadisi yake ba a'a ka dinga ganin girman ni'ima ilimin da Allah ya baka ba wai ka dinga ganin girman ka kai kana da ilimi ba ba haka ba haka wannan hadisi yake ne لأنه ورد في الحديث dan ya zo a cikin hadisi manzo Allah ce idan sarzala Allah abdan idan Allah ya kaskantar da bawa hazzara alaihi ilma sai Allah ya hana shi ilimi wal adab Allah ya hana shi ladabi sadaka ba san malami da girman kai ba malami abin da aka san shi da shi kaskantar da kai don me don malami kamar da muka faɗa al'ulama'u warasatul anbiya kai malami magajin annabi ne tun da annabi kake gado ka yi girman kai annabi mutum ne ya fi kowa kaskantar da kai da kai magajin annabi ne to bai kamata a ga malami yana girman kai ba bai kamata a ga sharifi yana girman kai ba malami bai kamata ya girman kai ba sharifi bai kamata ya girman kai ba inda kai magajin annabi ne annabi mai tsananin kaskantar da kai ne kai jinin annabi ne annabi mai kaskantar da kai ne to bai kamata a kanka kana girman kai ba kamata ya yi a ga ka fi kowa kaskantar da kai ko malamin ne ko sharikin amma wani da ka gan shi ko baka san waye ba da takawa sama kuro in ka gani zaka ce ahalan wasalam ne sai a tafiyar sama an gane to ahalan wasalam ne to annabi koyi kansa yake to kamata ya kuma ka boye kanka kamar yadda annabi ya boye kansa kai dan annabi ne ko jikan annabi ne kai ko kuma kai magajin annabi ne dan kai malami ne to kamata ya ka kaskantar da kai idza zada ilmul mar'i زاد تواضعا وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا وفي الشجر من حمل الثمار مثاله وإن يعرف عن حمل الثمار تمنعه ما ليس idan ilimin mutum ya yawa to ƙara kaskantar da kai yake idan jahilcin mutum yawa to ƙara ɗan kai yake to daga in dai da ilimi to ba za ka ba za ka zage mun kai ba to daga kaskantar da kai ake haka don ka tabbatar da gadon ka ga annabi kaskantar da kai ake don ka tabbatar da dangantar ka ga annabi amma ba ka cewa maka kai ba dangin annabi ne amma da in kai haka ba kai halin kakanka ba to da ka wani daga cikin malamai wani sharibi sai ya ga ana ta girmama wani malami ana ta girmama wani malami shi ga shi sharibi mutane ba sa girmama shi zai samu wannan malami kai baki da kai kai waye kai kai waye kai mutane suna girmama ka gani ni ne jikan annabi mutane ba sa girmama ni amma kai suna girmama ka ka sama ne ba sa ba sa fushi insha Allahu akbar ai mutane abin da suka gani a tare da ni na halayen annabi sai suka zaci ni ne ko ni ne jikan annabi ko kuma ni ne kai dan ni ne dan annabi kai kuma sai suka ga tsohon baba na a jikinka sai suka ga cewa ko kai ne dan baban na ba ni kuma sai suka ga da sai ga tsohon babanka a jikina sai suka ga a ko ni ne dan babanka kai kuma sai suka ga a ko kai ne dan baba na kai kuma saboda kai ba su ga tsohon babanka a jikinka ba ni ko sun ga tsohon babanka a jikina sai suka ga cewa ni ne dan babanka kai kuma kai ne dan babana dalili ke da gidan haka saboda haka aka yi kamata a yi an ganta a san kai jikan annabi ne haka ya kamata an ganka a san kai malami ne magajin annabi ba a girman kai kana gadon wanda bai da ya fi kowa kasanta da kai wanda saboda annabi ta mafi yawan kallonsa annabi ƙasa ƙasa yake ba ya ɗaga kai sama ƙasa ƙasa ƙasa yake kallo annabi ba ya kallon ba ya ɗaga kai kuma ba ya kallon ka ƙurar ya samu ka ido ta kallon ka annabi ba ya haka saboda haka ai kai ka malami ne kaga shi ya kamata ya koyi ko ko kuma wanda yake jinin annabi shi ya kamata ya koyi da annabi ba ya ba ya ta'azuri ba wannan wannan hadisin ba abin da yake nufi ga nan da Allah ya baka ilimi ka dinga ta'azu ba haka ake nufi ba a aka ga girman ni'imar ilimin da Allah ya baka shine wannan hadisi yake nuna to wa hasil hadha alladhi dhakarahu ite tabbat mafi tabbatar abinda hasilin na abinda malamin zakaru malamin suka ambata أن المراد بالتعاظم أبن أجل به ليس منها من لم يتعاظم بالعلم إن شهود المنة فدن ذن بئر دع الله يمكا حيث أهلها أهله دع الله كيف إنيا لما حضره على كثير وأبن دي حنا قوة الله يحنا قوة قوة لما لدي وفي الله ينكوى يباكا فأيك ما تعيك دن ذن وني جرمني إمام باويك دن ذن كنك أي كان رأيني بحقا أبن دونا حبيثي كنفسي ala kasirin abinda Allah ya hana tsayawa min amsali daga irinka ma adam istishari ihtiqari man huzir alaihi zalika tare da kuma ka dinga karka dinga ganin wai wanda Allah bai bashi ilimin kana wulakanta zuwa kada ka dinga dauka kana wulakanta zuwa kai ma da Allah ya baka ba wani abu kai ne ba ya baka shi kuma da Allah ya hana shi ma ba wani abu ya Allah ba saboda haka Allah haka yake ya fa'alu ma yasha ya filma haluki ma yasha wa hukumu sarra wa barra abinda Allah ya so yake yi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna abinda Allah ya ba a cewa da mai shi ya ga dama ya baka shi ya ga dama ya hana wancan la ta'azam bal ya taqidu fi nafsi abinda zai mutum zai kudurta a ransa annahu afdalu minhu min jihati qiyam hujjatillahi alayhi kadin da ganin a'a kai ne mafificin da ya kamata ka tsaya da kiyaye hujjojin ubangiji ga abin da Allah ya sanar da kai shi dunahun ba su ba wahi da izin in wanda a sannan ne la ya zari ni'amatan lahi alaihi ba zai ba zai dinga wulakantar da ni'imar da Allah ya bisa ba wala ya tasiru ba zai dinga alfarin bi shay'in da wani abu ba asahu an yakuna hujjatan alaihi inda Allah ta'ala dan in kai haka kuma abin sai ya zama hujja gare ka dan haka ke cewa Allah sa Qur'ani ya zama hujjatan lana la alaina Qur'ani ya zama hujja gare ka ka kafa hujja da shi la alayka ba kai a kafa maka hujja da shi ba an gane ko ya zama hujjatan lana la alaina wali hazar kula alhazar yake mutum ya ji tsoro dukkan tsoro ne ruwayatul nafsi ya dinga ganin kansa wa lahziha bi anil kamal ya dinga kallon kansa da da aini da da a hakikanin kamala ومن إقرارها على دعوة علم مثل كي أي كان صدق دعوة علمي لما يؤدي إليه دم أبن لك كيو مثل من المقت لدى قفشن الله والعياذ بالله تعالى من أن من قريد الله لدى قفشن من كلام سيدنا علي لحواس ومن كلام سيدنا علي لحواس رضي الله عنه إيه بشمزا شان علي لحواس الله يدري شيء إياك أن تقر النمس على دعوة العلم كي أي كانك kada ka tabbatar da kanka bisa ga da'awar ilimi فمن أقرها وان يتبت دكان سجل أو إلمي فقد أقرها على العجر يا تبت دكان سجل جي عجر وقف يسعى العجر حرام والفخر كتبت دا كنك بسجين الفهر ولا يفى ما فيهما من المقت abin da ke cikin ga wato azaba da a wurin Allah bai boyu ba ga mai yin hujub da mai alfahari وقوله سل وقوله لما ليس يكون منشيها بجاي منشيها دان الفرمو اللي فارد دقيقة هو بتسهيل الحمزة للوزن منشيها أي منشئها أما سبو دواقة سيكون منشيها فخففا والضمير ضمير نها منشيها في للطريقة وتون اللي فارد دقيقة المذكورة ودمك أمبتا ومن شيء أما كسم وآية فارد يتبه هو النبي صلى الله عليه وسلم شنع النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي رتب للشيخ أوراده أورادها لما قال شيء جير أو شيء ذان وردان وأمره بتلقينها وما قال شيء أمر شيء جبال إتا ونسبها لنمسه ما قال شيء دندن طريقة كان سما صلى الله عليه وسلم وفضلها إتلكم دان على فنه فللتا هو هو ما خص الله بجين أبن الله يجب أن تطريق على من الشرف التامي daga ɗaukaka cikakkiya ko kafa fi zalika ya isa dai a cikin wannan abu don ka faɗa nisbatu hadal waje da akhaf dangana ɗariƙar tijaniyar da fuska wata take mafi keɓantuwa ila hadaratihi alaihi salatu wasalam bil waje da akhaf ɗariƙa ta tijaniya bil waje da akhaf ta manzan Allah ce يقول رحمه الله تعالى ما لهنا فتاة من أجل أن أولاد شيخنا رضي الله عنه وأرضاه منقذة ومخرجة للجاني saboda wurdan shehu tijjani masu amo da wato mai laifi ne daga daga daga zunubinsa bi fadlillahi ta'ala daga da fadlan Allah min asir shahawati daga ribatar sha'awa sa wata bai hawa da bin san ransa khud ayyuha muhatab ya kai wannan wanda ake magana shi karkin na zaman wannan waka ai kalaman manzuman zancen da aka tsara shi ya kashi bulakar hakikata in ka rike shi zai yaye maka hakika zai maka bayanin hakika fi wurdihi radiyallahu anhu a cikin bayanin wurdin shi wajen Allah ya dade shi ko indahu lazimun li tariqati wanda yake shine lazimun tariqa ja'alna ilahun lil malikil ma'bud Allah sarki abun bautawa ya sanya mu mimman sabaka ga wanda daga ma daga cikin wanda suka riga fi ilmi na kadimi a cikin ilmin Allah kadimi annahu min ahliha ma daga cikin ƴaƴanta allazina sayuqsamu lahum alaiha wanda Allah zai karɓo ransu a cikin ta kuma na saboda kuma ne addu'a ba wai karɓar dari ba a ka mutu kana kana yin ta shine babban abu ka mutu kana yin ta ya isa ya isa girman dariƙa tijaniya da da da ki da da kula da kiyaye wato sharuɗan tijaniya sai Ibrahim Allah ya ƙara masa da da tafiya ta zo sai ce hakan sai Hassan Sisa ya masa tajdidi saboda baya yana so Allah ya karɓar ransa ya san tijaniya bai sani ba ko yayi wani abu wanda ya fita daga dariƙar tijaniya bai sani ba to da Hassan sai kai mun tajdidi dariƙar tijaniya ina so in mutu ina tijaniya saboda haka a cika a kanta shi ne babban abin nema da kowa yake nema Allah ya sa ya cika a cikin musulunci Allah ya sa ya cika a cikin dariƙar tijaniya da aka cika a cikinta to duk abin da ake faɗa na falallarta da baiwarta da alkhairanta to mutum zai gani tun ranka zai fita ba ya daga cikin abin da mutum zai fara gani zuwan manzo Allah dan manzo Allah ya lamunce shi tijani duk sanda almajirin sa zai bar duniya sai yana wurin sai shi tijani na wurin sai shi Ibrahim na wurin sai shehin kana wurin kuma da yawa an ga haka su ransu da yawa ba zai fita ba sai ka ji suna cewa ga ga shehu tijjan nan ga shehu ibrahim nan ga manzan allah nan ga ga ma ga wani nan shehu sanan wani sai ka to da mutum ya faɗi wannan to tafiya ta daga taro duk wanda ka ga ya faɗi ya faɗi wannan to tafiya ta daga taro ko da kuna ganin sa garar ba wani wani ba sai ya sai ya sai ya fita daga hayyacinsa ba ba sai ya fita daga haifin ba zai gan su da idansa ya gan su wani ma ya ce ku gyara musu wuri na yi baki ku gyara wuri na yi baki ga bakwa ganin su ne ga baki na sun zo kai ku ga ku ba su wuri shi na shi kallon sa ya koma na lahira ba ba ba ku ba ko ganin ku ba ya yi su ke gani saboda manzala ya lamu ce shi ta wannan in kai rutse wurdin na na namu to Allah ba zai karɓi ranka ba duk wanda ka an bara sai ka ga ka san ko duk wanda aka tun wurin da aka ce ga shi wata jami'a ga manzo Allah ya zo kuma ai ka san malaiku rahama ya zo ko saboda haka an rike an kiyaye da sharuɗa to za a tada abin da aka sharɗanta eh wannan manzo Allah ya lamunce shi da nan aha ita saboda haka muke fatan Allah ya cika mana akan ta don a ɗan tsananin karamcin Allah da baiwarsa don alfarma wanda ya fara da wannan ɗariƙa shi ne manzon Allah don ƙuduwa babba allazi ilai marji'u sayidina wanda yake shi ne makomar sanadina wato majinginan mu shehu tijjani kuma fayari na khasi yana daga shi ne yana daga cikin kwaranyen kwaranyen alkhairin sa ke matacce ma da ta madadiha wato Allah ya kwaranyo mana tushen madadin tijjaniya وجاز فضلها على الفرمان حللتها التي اختصت به والسكي من تدشي ببركة نهايته صلى الله عليه وسلم دم على بركة كلها ود من ذا الله أي ووصل, ووصل حملها بسببه دسادور إجيا تزوار سبب دليل ذا وإنما توصل النازم رحمه الله تعالى ما لن يأي توصلي بجاهه صلى الله عليه وسلم بجاه المنزان الله يأتي بجاه منشيها ina Allah na yi tawassuli dan albarwan da ya samar da ita shine manzon Allah yace li annahu a'zamu jahid dan albarwan manzon Allah yace mafi girman wato wata alfarma tawassala bihi almutawassiluna illa azza wa jalla da duk wani mai tawassuli zai tawassuli da shi zuwa ga Allah sadaka tawassuli wannan tabbatacce a Qur'ani tabbatacce ne a hadisi sadaka wanda yake babu tawassuli tawassuli a Hausa ma kama kafa wanda yake ba kama kafa ba a kama kafa da annabi to shi ba zai kama kafa ba zai ba ma zai kafa annabi ba zai kama eh kamar ce kan annabi duk wanda yake ba ce so to manzo Allah ya ce shi ne da zai samu ceto ba wanda ya tabbatar da ceto zai samu ceton annabi amma wanda ko ya kore ceto fa laysa min alihi ba ya da ma wanda za su samu ceto a ceto to ko ba wanda zai ce bai bukatar ceto me kake yi me kai da har za ka je ka shiga daga aljanna kai waye kai me kai da da kai da zaka ce sallar ta ka ce zaka in an daga sallar ta ka zaka an bincika maka kai da inda aka ce sai ka kawo bayan Allah kurum don ka kama bayan Allah ba ruwan Allah yan Allah ya gamsu a wurin su sai karɓe ka kur ba ruwan ka da wani sallar ka da wani azumin ka ba ruwan ka amma ba fatu aka yi abin sallah ba ba a cewa muka yi abin sallah ba a kama bayan Allah ai bayan Allah kuma ba su ba sallah ba amma a riƙe bayan Allah in Allah ya ganka a zuciyar bayan Allah shi kenan sai karɓe ka kuma madan ka faɗa can baya da haka tawassuli da albarman manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ويروى عروة من قال لا تتوكلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وقام قفا دا على فرماكا أورون الله حقيقة على فرماكا فأورون الله ببجة حكم الله لا يجب توسلي أقويش توسلي أقويش الدنيا توسلي أقويش الآخرة توسلي أقويش أجدنكما أقوي توسلي توسلي أجدنكما كي أقوي إن باكي كأيبة وجم مرنشي وانا أبو سأنقى وانشي in ana so a bayo sai biki ka shiga mai ba idan ba ce ta yan gaban goshi ba yan gaban goshi da ta gaya mai gida an gama to ai shi ta wasu nan shi ne kama kama to bari kuma annabi to daga ai tawassuli tawassuli ja'izi ne shar'an haka manzo Allah ya ce wa qad qala ibn abbas radiyallahu anhu abdullah da abbas Allah ya dace shi yace lam yakhluq Allah jahan a'zama min jahi sayyidina nabiyina sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban masu tafsirin na duniya abdullahi bin abbas ya ce allah bai halicci wata alfarma da ta kai alfarma annabi ba wa tawassul bi fadl tariqati tawassul ila haqiqati bi mushrika duk wanda ya tawassuli da tijaniya ma to ya tawassuli da wanda ya ba da ya ya zo da tijaniya shi ne shi ne manzo allah izmin hadaratihi barazat dan ta bayyana daga halaran manzo allah ba la ya dai zaharat sallallahu ta bayyana annan annabi ولما جرت عادة العلماء العاملين من المعلفين والمصنفين العادة كما لمي ما فيه لتتفي تودان أن يشيروا سنين نوني في أول تعاليفين أفرقوا لتتفنسوا وتسانيفين لتتفنسوا لتكيي سكن ينوني إلى الترجيب فيها ذو قطع التروى لتوسلي والحظ عليها لقطع التروى لتوسلي قياما دان تساوا بحقيقه النصيحه المطلوبه ده حقيقه النصيحه وتدق ابن نعمه في الدين الديني اشار بما لم ينوني ابن رحمه الله تعالى الله يجزاه الى ما هب ذلك دعاء فندن wannan فيما جعله كالصوت لما قصده ga abin da malamin yasa kamar shimfiɗa ne ga abin da ya nufa min wada'a tarjimati shi ne zai sanya wannan fassara liman zumati ga wannan waka tasa wata su da ambatan da ya mata faƙala sai malam ya ce alhamdulillah zai mutane fatiha da salatul fati fatiha da salatul fati إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر من بلاد العزيز صراط العزيز لا يعلم المتقين وتقول الآن بشر التأصيل وتقول يا ولي ونصر ولي يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلى من الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين